بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan hadisan riyadu salihin da abin da suka kunsa na manoni idan ba a manta ba muna cikin babin da yake magana akan dangana da kuma kamewa sai lokaci ya yi halinsa za mu tashi daga hadisin hakim bin hizam
قال رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه
an karɓo daga hakim ɗan hizam Allah ya yarda da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce اليد العليا خير من اليد السفلى hannun da yake bayarwa ya fi hannun da yake ansa وابدأ بمن تعول ka fara da wanda kake ciyarwa وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى fiyayyar sadaka ita ce wacce aka yi ta ana cikin wadata ومن يستعفف يعفه الله duk wanda ya kame Allah zai kama da shi ومن يستغني يغنه الله duk wanda ya wadata Allah zai wadatar da shi متفق عليه Bukhari da Muslim ne ya suka rawaito وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنهما قال an karɓo daga Muawiya ɗan Abu Sufyan Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تلحفوا في المسألة kada ku dinga a, matsawa wajen roƙon mutane فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته wallahi babu wanda zai roƙe ni wani abu kuma na bashi ba tare da ina so ba kuma ya samu albarka a cikin wannan abin da ya ansa
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال an karɓo daga auf bin malik al-ashki Allah ya yarda da shi yana cewa كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة mun kasance muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam mu tara ko mu takwas ko mu bakwai فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya ce ba za ku yi wa manzan Allah mubaya ba وكنا حديث عهد ببيعة kuma a lokacin ba mu daɗe da yin mubaya'a ba فقلنا قد بايعناك يا رسول الله sai muka ce ai mun maka mubaya'a ya manzan Allah ثم قال ألا تبايعون رسول الله sannan ya ce ba za ku yi wa manzan Allah mubaya'a ba فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله sai muka shimfiɗa hannuwanmu muka ce mun maka mubaya'a ya manzan Allah فعلى ما نبايعك sai muka ce to mun abi akan me za mu yi maka mubaya'a قال أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا sai yake cewa ku yi min mubaya a kan za ku bauta wa Allah shi kaɗai ba za ku yi shirka da shi da wani abu ba والصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا kuma ku yi min mubaya a kan za ku yi salloli guda biyar kuma ku ji ku bi
وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا sannan kuma ya faɗi wata kalma a hankali ya ce kuma ku yi min mubaya a kan cewa ba za ku tambayi mutane wani abu ba فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه Au bin Malik yake cewa na ga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'ar bulalarsa takan faɗo a ƙasa amma ba zai ce wani ya miƙo masa ba.
رواه مسلم Musulun ne ya rawaito.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Umar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم ɗayanku ba zai gushe ba yana roƙo har sai ya haɗu da Allah babu wata tsoka a fuskar shi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة an karɓo daga abdullahi dan umar yake cewa akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi akan sadaka da kuma kamewa sai ya ji shi yana cewa اليد العليا خير من اليد السفلى hannun da yake bayarwa ya fi hannun da yake ansa واليد العليا هي الموفقة hannun da yake bayarwa shine wanda yake ciyarwa والسفلى هي السائلة hannun da yake makaskanci shine mai roƙo متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا duk mutumin da ya roƙi mutane saboda ya ƙara wa barna dawaki to yana roƙon eh, garwashi ne فليستقل أو ليستكثر ya rage ruwansa ya karanta ko ya yawaita رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال an karɓo daga samura Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه
Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa roƙo wani yaku shi ne wanda mutum yake ya kusa fuskarsa da shi sai dai fa idan ya roƙi shugaba ne ko kuma ya yi roƙo ne a cikin wani abu wanda babu makawa sai ya roƙa.
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال An karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لن تسد فاقته
"Na'am."
ومن أنزلها بالله يوشك الله يرز يوشك الله له برزق عاجل أو آجل annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda talauci ya same shi ko kuma rashin abin hannu ya je ya dinga neman abin da zai toshe wannan abin a gurin mutane to ba zai samu biyan bukata ba amma dukkan wanda ya koma ga Allah to ba mamaki Allah ya zo masa da wani arziki na kusa ko na nesa wanda zai biya bukatarsa da shi رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن Abu Dawud da Tirmidhi ne suka rawaito kuma suka ce hadisi ne mai kyau وعن ثوبان رضي الله عنه قال Sauban Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة waye zai lamunce mun ba zai tambayi mutane komai ba ni kuma na lamunce masa aljanna فقلت أنا
sai sauban ya ce ni فكان لا يسأل أحدا شيئا ya kasance baya roƙon wani ya masa wani abu رواه أبو داود Abu بإسناد Dawud ne ya صحيح rawaito da sanadi mai kyau وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال an karɓo daga qabisa Allah ya ƙara masa yarda yana cewa تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها
na ɗauki wani nauyi na wasu mutane waɗanda suke da rigima ta bashi a tsakaninsu sai na ce na ɗauke musu ma'ana na ɗaukewa wanda ake bi bashi na ce zan biya فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ina roƙon ya taimaka min فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك فيها فنأمر لك بها sai mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ka jira har sadaka ta zo sai mu baka wani abu daga ciki
ثم قال يا قبيصة sannan ya ce ya kai kabisa إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة roƙo baya halatta sai ga ɗayan mutum uku رجل تحمل حمالة فحلت له فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك mutum ne wanda ya ɗauki wani nauyi ma'ana na biya wa wani bashi saboda haka idan ya kasa biyan to to ya halatta ya yi roƙo har ya samu abin da zai biya daga nan kuma sai ya kani ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش da kuma mutumin da wani bala'i ya faɗawa dukiyarsa ya rasa abin da zai yi amfani da shi ya tafiyar da rayuwarsa ta yau da kullum to shi ma ya halatta a gare shi ya yi roƙo har ya samu abin da zai biya buƙatar shi
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش
sannan da mutumin da talauci ya kama shi har mutum uku daga cikin masu hankali suka ce tabbas wane talauci ya same shi to shi ma wannan ya halatta a gare shi ya yi roƙo har ya samu abin da zai tafiyar da rayuwar shi فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا
ya kai kabisa duk roƙon da ba wannan ba to tabbas haramun ne mutum yake ci
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان miskini cikakke ba shi ne wanda lauma ɗaya ko lauma biyu za ta mayar da shi ko dabino ɗaya ko dabino biyu ba
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه amma cikakken miskini shine wanda bai samu wadata ba kuma ba a gane shi ba balle a yi masa sadaka ولا يقوم فيسأل الناس kuma baya tashi ya roƙi mutane متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه babin da yake bayani akan halaccin ansar abu idan ba roƙa kai ba ko kuma ka yi kwaɗayin abin aka baka
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال an karɓo daga umar allah ya ƙara masa yarda yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan min kyauta sai na ce masa ya manzan allah ka ba wa wanda ya fi ni talauci mana
فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ka an sama na duk dukiyar da ta zo maka in dai ba kai ne ka roƙa ko kuma ka nuna kwaɗayinka a fili aka baka ba to kawai ka ansa ya zama naka
فشئ- فإن شئت فكله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك in ka ansa in ka ga dama ka ci in ka ga dama kai sadaka da shi amma duk abin da ba wannan ba to kada ka dinga bibiyar shi قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه
Salim yake cewa Abdullahi dan Umar ya kasance baya tambayar kowa wani abu, idan kuma aka ba shi wani abu to baya juyar da shi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السعال والتعرض للإعطاء Babin da yake bayani akan cewa mutum ya yi ƙoƙari ya dinga cin abinci daga aikin da ya yi da ƙarfinsa, sannan kuma babin yana bayani akan kamewa daga barin roƙon mutane.
قال الله تعالى Allah yana cewa, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله Idan aka kammala sallah to ku watsa a cikin ƙasa ku nema daga falala Allah.
وعن, أب وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال an karɓo daga abu abdullah wato azubair ɗan awwam allah yarda da shi yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي, ال- يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ɗayan ku ya ɗauki igiyoyinsa ya je dutse ya ɗebo ice a bayansa ya siyar da wannan icen ya kare kansa daga roƙon mutane shine ya fi masa alkhairi fiye da ya yi roƙo an ba shi ko an hana shi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه ɗayanku ya ɗauki igiyarsa ya je ya yi ice ya fi masa alkhairi fiye da ya tambayi wani ya ba shi ko ya hana shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
an karɓo daga shi abu huraira allah ya ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده dawud allah ya Amin.
ƙara masa tsira ya kasance baya cin abinci sai daga aikin hannunsa رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga shi abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa كان زكريا عليه السلام نجارا annabi zakariya ya da min Allah su tabbata a gare shi ya kasance kafinta ne رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن المقدام وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga idan bin ma'adi kari daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه ba wani abinci da mutum ya ci wanda ya fi masa alkhairi fiye da ya ci daga abincin hannunsa
وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده annabin Allah Dawud ya kasance yana ci daga abincin han- daga abin da hannunsa ya aikata mana shi ne yake ah, yin aiki kuɗin da ya samu da shi yake siyan abinci.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى Babin da yake bayani akan karamci da kyauta da kuma ciyarwa a hanyoyi na alkhairi saboda fatan Allah ya mayar da abin da aka ciya.
قال الله تعالى Allah ta'ala yana cewa.
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه duk abin da kuka ciyar ko yaya yake to Allah zai mayar muku.
وقال تعالى Allah ta'ala yana cewa وما تنفقوا من خير فلأنفسكم duk abin da kuka ciyar na alkhairi to kun ciyar ne saboda kawunanku.
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله Babu abin da kuka babu abin da kuke ciyarwa sai dan neman yardar Allah.
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Babu wani abu da za ku ciyar na alkhairi face sai an cika muku kuma ba za a zalunce ku a tauye muku wani abu daga ciki ba.
وقال تعالى Allah yana cewa وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم babu wani abu da za ku ciyar na daga alkhairi face sai Allah maɗaukakin sarki ya san haka.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa لا حسد إلا في اثنتين ba a yin fara hassada sai ga mutum biyu
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق mutumin da Allah ya ba shi dukiya kuma Allah ya hore masa ciyar da dukiyar nan a gurin da ya dace ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها da kuma mutumin da Allah ya ba shi hikima ya zama cewa yana yin hukunci da wannan hikimar yana kuma koyar da mutane ita متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga eh, Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله wane ne a cikin ku dukiyar mazajinsa ta fi masa fiye da dukiyar shi قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه sai suka ce ya manzo Allah ai ba wani mutum daga cikin mu face dukiyarsa ta fi dukiyar mazajinsa a wajen shi قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ai dukiyar ɗayan ku ita ce abin da ya gabatar na sadaka dukiyar magajinsa kuma ita ce abin da ya bari bai ciyar ba رواه البخاري bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه an karɓo daga adi dan hatim allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce اتقوا النار ولو بشق تمرة ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dabino ne متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن جابر رضي الله عنه قال an karɓo daga jabir ɗan abdullah yana cewa ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا ba a taɓa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ba ya ce a'a ba zan bayar ba متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا babu wata rana da bayi za su wayi gari face sai wasu mala'iku guda biyu sun sauko ɗaya daga cikinsu yana cewa ya Allah ka ba wa mai ciyarwa abin da ya ciyar ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا ɗayan kuma yana cewa ya Allah dukkan wanda yake riƙe hannu Allah ka haɗa shi da asara متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال a an rawaito daga shi abu huraira dan Allah ya yarda da shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce قال الله تعالى Allah ta'ala yana cewa أنفق ينفق عليك
ya kai dan adam ka ciyar sai a ciyar da kai kai ma متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير an karɓo daga abdullahi dan amr bin al-as yake cewa wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanne abu ne a cikin musulunci ya ce
قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ciyar da abinci ka kuma yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karbo daga shi abdullahi dan amr bin al-as Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز
akwai ɗabi'u guda arba'in masu kyau mafi ƙololuwarta shine eh, ka ba da dabbarka a tatsunonanta
ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة babu wani mai aiki wanda zai yi aiki da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un guda arba'in yana fatan lada a wajen Allah yana kuma gaskata abin da aka yi alkawari a kan wannan aikin illa sai ya shiga aljanna mana Allah zai shigar da shi aljanna saboda wannan aikin رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال an karɓo daga abu umama wanda shi ne sudai bin ajilan Allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa
يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك
ya kai ɗan adam ka aikata alkhairi ka ba da kyauta shi ne ya fi maka alkhairi
وإن تمسكه شر لك idan kuma ka riƙe ka ƙi bayarwa to tabbas wannan sharri ne a gare ka ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول kuma ba za a zarge ka ba idan abincinka ya zama hannu baka hannun ƙwarya amma dai ka fara da wanda yake ƙarƙashinka واليد العليا خير من اليد السفلى hannun da yake bayarwa ya fi hannun da yake ansa رواه مسلم musulun ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah ya ƙara masa yarda yana cewa ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ba a taɓa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akan musulunci wani abu ba face sai ya ba da shi ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين wani mutum ya taɓa zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dabbobi tsakanin wanda yawansu ya kai tsakanin duwatsu guda biyu فرجع إلى قومه فقال يا قوم sai ya koma wajen mutanensa ya ce musu ya ku mutane na أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ku musulunta saboda Muhammad yana ba da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci.
وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها Yake cewa za ka ga mutum ya musulunta ba abin da yake so illa duniya kawai, amma ɗan wani lokaci ɗan kaɗan sai ka ga cewa musulunci ya shiga zuciyarsa ta yadda zai zama ya fi masa da duniya da duk abin da yake cikinta.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن عمر رضي الله عنه قال An karɓo daga Umar Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani rabo فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم sai na ce ya manzan Allah waɗanda ba waɗannan ba su ne suka fi cancanta fiye da su
قال إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش فأعطيهم أو يبخلوني ولست ببخيل sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun ba ni zaɓi ne tsakanin su roƙe ni abu mai yawa na ba su da kuma su ce ni marowaci ne saboda haka ni kuma ba marowaci ba ne don haka shi yasa na gabarin ba su da yawa
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين an karɓo daga Jubair ɗan Mut'im Allah ya yarda da shi yake cewa a lokacin da yake tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Annabi yake dawowa daga Hunayn
فعلق الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة
yake cewa larabawan ƙauye suka dage suka yi ta roƙon Annabi sallallahu alaihi wa sallam har sai da suka jawo Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da wata bishiya mai ƙaya
فخطفت رداؤه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي sai aka ƙwace a mayafin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana cewa ku bani mayafina
فقال فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan da a ce ina da kwatankwacin wannan bishiyar mai kaya na dabbobin ni'ima to da na raba tsakaninku kuma ba za ku taɓa samu na marowaci ko maƙaryaci ko kuma matsoraci ba رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ما نقصت صدقة من مال sadaka ba ta taɓa tauye dukiya ba وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ma'ana duk lokacin da bawa yake yin afuwa to allah zai ƙara masa ɗaukaka وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل kuma mutum bai taɓa yin tawalu'u da ƙasƙantar da kai saboda Allah ba face sai Allah ya ɗaukaka shi
رواه مسلم muslim ne ya rawaito masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ɗora a wani lokacin na gaba kafin wani lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh